أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره والدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه baya haka ‘yan uwa da muke tare da su a nan da kuma masu bin mu kai tsaye daga kowane ɓangare musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara tafsiri na alkur'ani wanda yake ya kamata a ce tun farkon azumi ne muka fara shi to amma saboda wasu dalilai masu muhimmanci na farko dai akwai wata muhimmiyar tafiya da ta kama mu tare da wasu yan uwa wanda mun yi wata tafiya to wannan shine ya jawo dalilin da bamu fara ba na ɗaya kenan na biyu a ina so zan ba da haƙurin ya amfani da wannan daman in ba da haƙuri cewan akwai 'yan uwa da suka yi ta tambaya cewan damun sa sanarwa ya fita a masallacinmu babban masallaci na masatul anwar a nan za mu yi tafsiri to amma sai ya zama da cewa masallacin har yanzu muna ƙoƙarin aikinsa akwai kayan wuta da ba a sa ba da sauransu to in tafsirin dare kuwa za a yi ba wuta ba zai yi ba to wannan shi ya jawo kusan shine dalilin da ya sa muka ce za mu canza za mu yi haƙuri insha Allah za dai a yi amma kuma mun canza muhalli insha Allah tabaraka wa ta'ala zuwa nan gurin kafin mu gami Allah zai yi mana insha Allah tabaraka wa ta'ala a tafsiri na alqur'ani wanda da dama daga cikin malamai daga ko ina daga bangaren duniyar musulmai ana samu kowa yana yi na samun yan dariƙa mu tijjaniya muna yi yan uwan mu kadiriya suna yi a yan izala suna yi kowa yana yi to alhamdulillah wa khasatan a wannan wata ne alfarma na alqur'ani wanda alqur'anin nan Allah yana gaya mana an saukar wato da shi wato cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri ko wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr wanda alhamdulillah watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mudarasa alqur'ani ya fi bin ya fi bitan alkur'ani fiye da kowane wata shine watan ramadana kuma alkur'ani da aka zo aka yi a saukar da shi a wannan wata ana so musulmai ya zama suna jaddadawa alhamdulillah yan uwa za ku ji ana ta kaman kara muna ta samun ruwa rahamar Allah tana ta sauka a garin Bauchi mun gode Allah Allah ya sa ya zama mai albarka alkur'ani shi ka bar taba wayannan tabawanka haka yana damuna alkur'ani za ku samu an saukar da shi a cikin wannan wata to ana son dukkan wani musulmi ya zama yana yi wa kansa bitan alkur'ani sawa'un shi da malaminsa ko shi da ɗalibansa ko shi da matansa ko shi da ƴan uwansa domin ubangiji tabaraka wa ta'ala abin da yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulil albab hikimar saukar da alqur'ani kenan alqur'ani wani babban littafi ne anzalnahu ilaika annabi mun saukar maka da alqur'ani mubarakun yana mai albarka liyaddabbaru ayati liyadabbaru domin mutane su yi ta tadabburi suna nazarin alqur'ani wa liyatazakkara ulul albab masu hankali kuma su fadakanta da irin wa'azuzzukan da yake cikin alqur'ani to babu shakka duk wanda yake son ya zama da cewa yana samun alqur'ani ka zauna kawai ku bar wannan abu me kake so bai ka zauna kawai da Allah duk wanda yake son ya faɗaka ya ɗauki abubuwan da yake cikin alkur'ani to ba karanta shi ba kawai tilawatan a tadabbur a dinga yin tadabbur sai yasa aka samu hadisi na sayyidina abu huraira ko wanda al-imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa majtama qaumun wasu mutane ba su taba taruwa ba fi baitin min buyutillah a cikin wani gida daga cikin gidajen Allah ma'ana masallaci ko wani guri da suka taru ya tuluna kitaballahi suna karanta alqur'ani kamar yadda muke yi yanzu din nan wa yatadarasunahu bainahum suna mudarasa alqur'ani suna biyawa suna gano ma'anoninsa illa nazalat alaihimus sakina manzo Allah yace face sai nutsuwa ta sauka musu wa ghashiyatuhumur rahma rahama ta zo ta lullube su wa haffatuhumul malaika mala'iku za su kewaye su ma'ana a zaman nan da muke yi yanzu yanda za mu yi mudarasa alqur'ani mala'iku za su kewaye mu wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai ce waɗannan ƴan wajena ne saboda sun zo suna karatun alqur'ani to babu wani wata da za ku ga an kassafe shi ana yawan karantar da alqur'ani sama da irin wannan wata na ramadana kamar yanda al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu wanda manzo Allah yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin cikin ku shine wanda ya koyi alqur'ani bayan ya koyi alqur'ani kuma wa allamahu ya koyar ka koya ka koyar to akwai wani wata da ake koyar da alqur'ani sama da wannan watan babu to wanda yana ɗaya daga cikin albarkan wannan wata na ramadana sannan ya zo cikin hadisi a cikin bukhari da muslim muttafaqun alaihi cikin sahihaini hadisin sayyidina abbas sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah ya kasance mafi kyautan mutane duk a mutane ba wanda yake da kyauta irin na manzo Allah wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan amma in kana so ka ga tsantsan kyautar manzo Allah ka jira sai watan azumi ya zo musamman hina yalqahu jibril lokacin da malaika jibril ya zo ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yudarisuhu alquran ya zauna suna bitan alqurani shi da manzo Allah duk shekara malaika jibril yana zuwa gurin manzo Allah suna bitan alqurani amma a shekarar ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril sai ya zo so biyu to wannan yana isharar cewa manzo Allah ajali yayi ya matso kusa to shi ne sayyidina Abdullahi bin Abbas yace Jibril malaika Jibril yana zuwa wajen manzo Allah shi mudarasa alqur'ani wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin min Ramadan sayyidina Jibril yana zuwa wajen manzo Allah kowane dare na cikin Ramadana fa yudarisahu alqur'an su zauna su yi bitan alqur'ani tare fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min ar-rihil mursala Allahu akbar manzo Allah lokacin da malaika jibrilu in ya zo wajen annabi suna bita alqur'ani to saboda daɗi manzo Allah sai ya zama na kyautan annabi ya fi iska kamar yadda ake ruwan na yanzu ka fita ga zafi amma za ka ji sanyi to kyautan annabi ta fi wannan iskan daɗi wannan hadisin kamar yadda ya fi zo a cikin bukhari da muslim to muhallu shahida anan shine me malaika jibril yana zuwa wajen manzo Allah suna mudarasan mi suna mudarasa alqur'ani ashe mu ma mun zo mun zauna mun taru za mu yi tafsiri za mu yi mudarasa alkur'ani haza sa'ir mafhum haza sannan wannan yana ɗaya daga cikin wata da ake son mutane su ribanci wannan watan kar kawai ka zo ka zo alkur'ani watan azumi ya kama shi kenan baka da wani abu sai kallon musalsalat sai jin waƙoƙi da sauransu musamman mafi yawancin kudin mahaddata alkur'ani ne ana kai kokari kai amfani da wannan ta goma shi da Allah ya maka ka ribanci wannan watan ta wajen tsayuwansa da sauransu sannan kuma kun ji a hadisi na gaba a hadisin da muka karanta yawan yin sadaka yana taimakawa cikin watan Ramadana in zaka sha ruwa ba lallai in an ce sadaka mafi yawan mutane in an ce sadaka abin da yake zuwa sai na ɗibo da bugun yawa na bayar ba haka yake nufi ba ko dabino ka saya na naira ɗari nemi wani bawan Allah ka ce malam gashi a sha ruwa da shi in ya sha ruwa da wannan dabinon kana da babban alkhairi wanda zaka samu daga wajen ubangiji tabaraka wata'ala muallu shahid shine maraya zukatanmu da alqur'ani wai wani mawaki yana cewa akrim bi qaumin akramul qur'ana haka ne kai mamakin girman wasu mutane akramul qur'ana wanda suka girmama alqur'ani wahabu lahu wahabu lahul arwah wal abdana suka bawa alqur'ani ruhin su da jikin su qaumun wasu mutane ne qad ikhtara al ilahu qulubahum Allah ya zabi zukatansu ma'ana duk wanda ka ganshi da alqur'ani a zuciyarsa to Allah ne ya zabi zuciyarsa litasira min gharsil huda bustana domin Allah ya maida zukatansa zamanto gonakin da yake dasa shiriya a ciki zuri'at hurufun nuri baina shifahi makarantan alqur'ani an sa wani haske a jikin labban su fatadawwa'at miskan yafidu bayana in suna karanta alqur'ani kai ka ce turaren almiski ne yake tashi da irin bayanai da suke fitowa rafa'u kitaballahi fauka rusi masu karanta alkur'ani a ramadana da ma kowane lokaci sun ɗaukaka littafin Allah ya zamanto musu shine tuta da yake kansu in ka je gida babban gida gidan gwamnati ne gidan kaza ko banki ne zaka ga ko ina da tuta tana kadawa to su ma da ta alkur'ani da suka tashi sai suka zamo rafa'u kitaballahi fauka rusi sai suka dauki alkur'ani sai suka sa a saman kansu shine tutan su da yake kadawa liyakuna nuran fi zalami fakana saboda alkur'ani ya zamanto musu shine haske fitila fakana kuma alkur'ani ya zamanto musu shine fitila subhana man wahaba al-ujura li ahliha kai tsarki ya tabbata ubangijin da ya bada lada wa ma'abotan karanta alkur'ani wa hadal quluba wa allama al-insana ubangiji ya shiryar da zakatan musulmai da karanta alkur'ani sannan kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya sanar da dan adam abin da bai sani ba saboda saukar da alkur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaqo خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي إيه علم بالقلم علم الإنسان ما لن يعلم شيني وحد القلوب وعلم الإنسان تو za ku samu akwai wani abun mamaki wanda so da yawa wannan mukaddima ce doguwa kusan yau duk da an ja fatiya amma za yi wannan mukaddima akwai wani abun mamaki da alkur'ani yake dauke da shi don ku gane sirri na alkur'ani ga waɗanda suke bin mu shine dukkan wani ajaibu ya tattare a cikin alkur'ani babu wanda kar ka sake kana musulmi ka zauna watan ramadana ya zo a ce ba ka karanta alkur'ani daga shekara sai shekara kuma in shekaran ma ta zo ya zama da a ce ba ka iya karantawa shi alkur'ani babban mu'jizarsa shine duk wanda ya raba ko kai ka raba alkur'ani ɗaukaka kake yana daga cikin ajaibu na alkur'ani shine zaka ga duk abin da aka jingina alkur'ani ko jingina da alkur'ani shi ya ɗaukaka misali Allah ya saukar da aka ce an saukar da shi fi lailatul qadri ko Allah sai ce lailatul qadri khairun min alf shahr da me ta daukaka da alqur'ani mu Allah yayi annabawa da yawa yayi a al'ummatai da yawa haka ne to amma da Allah ya tashi mu sai turo mana annabi wanne ne babban mu'jizar manzo Allah alqur'ani sai Allah ya ba mu alqur'ani sai aka ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mafi alkhairin mutane haka ne ko tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari kun gani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa da aka turo shi babban mu'jizar sa me aka bashi alqur'ani fasara sayyidal bashari wal anbiya sai ya zama na tunda an bashi alqur'ani sai ya zama shugabannin shugaban annabawa kuma shugaban dukkan halittu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi babban alkhairin da yake cikin alqur'ani shine ahalul qur'ani hum ahalullahi wa khassatuhu yan gidan goshi yan gaban goshi na fadar Allah sune mabuta alqur'ani ahalullahi kenan wa khassatuhu kuma zababbu da haka kar a yi wasa a rike alqur'ani sosai abu na gaba shine wanda duk yana cikin wannan shimfiɗa na karatunmu na yau idan mutum yana fama da waɗansu abubuwa da rauni na imani da rauni na kaza ka lizimta wa kanka wuridin karanta alkur'ani ko da yaushe saboda babu littafin da ya kai sa za ku samu misali sauraron alkur'ani ka saurare shi kana sauraron alkur'ani ya akuzu bi majami'il qulubi wa yurshiduha ila sawabiha kawai kama zuciya yake yi inda wani abin da yake damun ka zuciya kana sauraron alkur'ani cap zai zama kaman kuran karfe da zai kama zuciyarka sai ya mai da kai kuma ka zamanto ka samu abin da kake so ka samu shiriya misali za ku ga ga ayoyi da alkur'ani Allah ya gaya mana na waɗansu halittu waɗanda sauraron alkur'ani lokaci ɗaya suka yi batattu amma da suka saurari alkur'ani da buɗaɗɗiyar zuciya a lokacin qur'ani ya musuluntar da su a lokacin kuma ya mai da su malamai misali suratul jinni aljanu ko qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba qul kace musu ya rasulullahi uhiya ilayya ammun wahayi annahu istama'a nafarun min aljinni wasu gungun aljanu sun zo sun saurari manzo Allah yana karanta alqur'ani nafarun min aljinni suna saurari annabi me suka ce faƙalu inna sami'na qur'anan ajaba kai mun ji wai wani alqur'ani wani bayanin abin biyawa mai ban mamaki ya hadi ilar rushidi yana shiryarwa zuwa ga shari'a fa amanna bi kai duk mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu ƙara yin shirka ba ashe sharadi in zaka ci gaba sharadin barin shirka ka rike alqur'ani amma yawanci ana samun shirka yana faɗowa ne idan mutum ya zama na baya rike alkur'ani haka ne sannan ga wata aya da Allah yake gaya mana wa israfna ilayka nafran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu lokacin da wasu gungun aljanu ka juyo suka fiskanto annabi suka tarar da manzo Allah yastami'una alqur'ana aljanun suka zo suna jin alqur'ani falamma hadaruhu da suka zo wajen manzo Allah suka ga annabi yana karanta alqur'ani qalu ansitu sai suka ce jama'an su kowa ya shiru falan maƙudiya bayan an gama karanta alƙur'ani wallau ila qaumihim munziri sai suka jiya suka tafi wajen mutanen su suna musu albishir kaga a lokaci ɗaya fa sun zama malamai ashe duk wanda yake sai zama malami ga gonan zama malami ka rike alƙur'ani suna zuwa sai suka fara wa'azi lokaci ɗaya qalu ya qaumana suka ce ya jama'an mu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa kai yau mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan annabi Musa fa musaddiqan lima baina yadayhi wannan littafin yana gaskata duk littattafan annaba wanda suka zo kafin sa yana gaskata at-taura injila zabura duka yana gaskata su sufi ibrahim alqur'ani yana gaskata su ba ma gaskata littattafan annaba ba kawai ya hadi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim yana shiryarwa zuwa ga gaskiya kuma yana shiryarwa zuwa ga madaidaiciyar hanya ya kaumana to tunda kun ji abin da muka ji mutanen mu ajibu da'i Allah ku amsa wa annabi ya kira ku wa aminu bihi ku yi imani da annabi in kun yi haka ga sakamako yaghfir lakum yaghfir lakum min dhunubikum za a gafarta muku laifinku wa yujirkum min azabin ali wannan alqur'anin kuma da mai alqur'anin nan zai kubutar da ku daga azaba mai radadi so kaga aljanu sun ji alqur'ani bayan sun ji alqur'ani sun shirya sun karbi sakon alqur'ani to me tsammanin ka in ba alqur'ani ka dauka ba yanzu duk littafin da ka dauko ruwan bagaja ne ko ya sa maka ka samu nishadi yanzu to nishadin na dan wani kankanin lokaci ne amma alqur'ani shine gona mai takin da in ka shuka shi a zuciyarka kullun yana son yabanya sai dai shi kuma alqur'ani yana son kullun a dinga mai bayi da ruwa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewan a dinga yawaita karanta alqur'ani kar ku sake manzo Allah ya ce alqur'ani ya fi saurin kubucewa a hannun mai karanta shi fiye da yanda raƙumi yake kubucewa a jikin daurin da baibayin sa yanzu kaga ga alifa nan kun ganshi makarancin qur'ani amma in baya tilawa sati ɗaya inda yi tilawa ba sai ta gwada ba haka bane to da haka yana daga cikin ajaibu na alqur'ani a dinga karanta shi an gane to yana ɗaya daga cikin wani hadisi mai ban mamaki da gaske wanda wannan hadisin al-Imam Zahabi ya fitar da shi kuma al-Imam al-Hakim ya fitar da shi da sahihi isnadi cewa ma ala shartish shaykhaini hadisin al-Walid bin al-Mughira da shi da su Abu Jahl ta yadda za ku gane alkur'ani babban mu'jiza ce ko ka ji shi ka yi musu to da gangan ka musanta ba wanda zai sai dai ba Qur'ani ka ji ba amma in ka ji sai ka yadda maganar Allah ne sai dai kuma ka ce to na yadda maganar Allah ne amma ba zan bu ba wannan kuma amma ba zai taba yiwa wanda ya ji alqur'ani ko mun kafircin sai ce wannan alqur'ani ba daidai bane an samu Abu Sufyan da Aknas da Abu Jahl suka ce bari mu je mu ji me Annabi Muhammad yake faɗa ne kullum Qur'ani Qur'ani idan sun je da daddare sun je sun ji manzo Allah yana sallah sai su saurara su saurara su uku suka je amma daɗi alqur'ani sai sa sai sun kwana a gurin washe gari kuma kowa in ya tashi sai mance ma ya zo da dan uwansa Allahu akbar washe gari suka ƙara zuwa suka ƙara haka suka kwana suka mance da rana na uku shi aka na sai zo wajen Abu Sufyan sai ya ce wai ya kaji alqur'anin nan na Muhammadu Abu Sufyan kun ga dan ka gane sun san gaskiya ne Abu Sufyan sai ya ce a'rifuhu na yadda gaskiya ne amma wa unkiru ba zan bu ba ka gani ashe in ka ji sai ka yadda gaskiya ne sai dai kawai ka ce ba za ka bu ba wannan yana daga cikin ujuba na alqur'ani haka shi kuma sai ya tambaye shi to kai kuma fa me ra'ayin ka ka alqur'ani sai ya ce arahu alhaq wallahi na yadda gaskiya ne amma ni ma dai in tare da cewa shi Abu Sufyan daga baya ya musulunta haka ne to Abu Jahl kuma shine dan taurin kai wannan Muhammadin da ya taso a tsakanin mu kawai wajin su zo su ce zai zama daidai da mu suna ne ba za mu ba amma shi ma ya yadda ne ya yadda da alkur'ani gaskiya ne to haka alkur'ani yake in dai ka ji sai ka yadda sawa'un komin arnancinka sai dai ba karanta maka shi ba amma an karanta maka sai ya bigi zuciyanka fahimtum to shine anan shi da suka tashi manyan quraishi sai suka yi mitin sai suka ce to mu nemo mafi fasaha da basira da kaifin tunani a cikin mu sai aka ce a nemo alwalid bin al-mughira aka nemo shi aka ce alwalid bin al-mughira ka tafi ka je ka ji me Muhammad yake faɗa ka ji mana waka ne maganganu meye ne dai ka je ka ji mana sai ya tafi yana zuwa sai je saurari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karanta alqur'ani yana karanta kawai zuciyarsa sai ta kama karkarwa sai ya zo suka ce to ya ne ka jiyo mana sai ya ce musu fa wallahi na rantse muku da Allah ma fi kun min rajulin a'lamu bil ash'ari minni kaf cikin ku ba wanda ya fi ni sanin meye waka na larabawa wala a'lamu bi rajzihi wala bi qasidihi ba wanda ya fi ni sanin rajaz da qasidi na waka mashigar da da mafitanta din na iya wala bi ash'aril jinni minni har waƙoƙin aljanu ma na iya ba wanda ya fi ni sani a cikin ku sai ce wallahi na rantse muku da Allah ma ya shibahu alladhi yaqulu shay'an hadha yace duk abin da naji daga bakin Muhammadu bai yi kama da wakan aljanu ba bai yi kama da wakan mutane ba wani abu ne daban kafiri ne lokacin yace wallahi na rantsi da Allah inna laqawluhu alladhi yaqulu halawatan wannan maganar da Muhammadu yake faɗa akwai wani zuma na maɗi wanda yake kada zuciya in ka saurara sai ka ji alqur'ani kenan yace wa inna alaihi la tilawa sannan alƙur'anin nan yana ɗauke da adilawa magana ne can gaske wanda ban taɓa jin irinsa ba shi laraba suke cewa adilawa wa inna hula musmirun a alahu sai ya shiga tashbihi an gane isti'ara kenan sai ya shiga wa in sai ya kwatanta alƙur'ani kaman bishiya ne musmirun a alahu saman samalan ƴaƴan itatuwa sun nuna mugudikun asfalahu eh sama da sama da kasa haka alƙur'ani yake daidai yace wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alayhi duk yadda yake in za a yi wani zai bude baki yayi magana wannan ma zai bude baki yayi magana to sai ka ji alqur'ani ya danna magana kowa an zama alqur'ani yake sauraro shine Ahmad Shauki yake faɗa ku سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول وعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق البيان وناول التنزيل الله أكبر haka ma shauki yace sarki ya tabbata ubangijin da wato ya turo annabawa arsalta bit taurati musa murshidan ga annabi musa an turo shi da taura wa bin al-batuli annabi isa kuwa allamal injila shi injila aka bashi an gane amma sai yace wa fajarta yambu al-bayani muhammadan fayib na bayani indararan bayanin sirrin ubangiji annabi muhammad yana zuwa sai ya fasa shi da alqur'ani fasaqal bayana malam wa nawala tanzila saboda ya zo da alqur'ani a rike alqur'ani da kyau to shi wannan almugiran haka ya faɗa sai yake cewa alqur'ani in ya shiga cikin zuciya yakan rusa duk abin da ba shi ba abu jali da ya ji wannan maganan sai ya ce to dakata karka tafi cikin mutanenmu ya ce wallahi la yarda an ka ƙaumuka mutanenka suka ji kana yaban muhammadu haka ba za su taɓa yadda da kai ba ka faɗi wani mummunan magana a kansa ko da guda ɗaya ka faɗa ya takura da abu jali ya takura shi bayan fa abin da ya ji na alƙur'ani yana zuwa sai aka ce me za ka ce akan muhammadu sai ya ce sahirun kazzab na lillahi wa inna ilaihi raji'un matsafi ne makaryaci ne haka ya faɗa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya Allah ya fushi bayan kaji gaskiya ta go maka kaji a zuciyanka sai aka saukar da aya zarni wa man khalaqtu wahida eh barni da wanda ni kadai na halicce shi waja'altu lahu malan mamduda ga dukiya an bashi wa banina an bashi ƴaƴa daga cikin ƴaƴansa ne aka samu Saifullah al-Maslul Khalid bin al-Walid mahaifinsa ne wannan fahimtum al-Walid ibn al-Mughira mahaifin sayyidina Khalid bin al-Walid ne an gane wa jalsu lahu malam mamduda bani shuda wa mahattu lahu tamhida to kun ga haka Allah yayi tabaraka wa ta'ala kun ga irin tasirin alqur'ani hikimar ka wannan kissar ko arni ne sai dai bai saurari alqur'ani ba amma in ya ji in Allah ya yadda ko bai shirya ba fa sai ya san wannan magana ba haka take ba wannan magana tana da mafita an gane to wannan shimfiɗa da yanzu mun yi shi akwai wasu abubuwa guda goma da muke son insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu cimma su duk tafsirin nan da za mu kare za su yi ta da warani ne akan waɗannan abubuwa guda nawa guda goma duk tafsirin da zamu za su kare ne akan waɗannan abubuwa guda goma ba wai su kadai alqur'ani ya taro ba alqur'ani a wato la yanfidu aghraduhu ba wanda isa ya kure alqur'ani ka ce ga yau in kana ganin ka samu wasu abubuwa gobe su za su samu dubu haka ne to alqur'ani abin cikin sa yana da yawa to amma akwai abubuwa guda goma da zamu mai da hankali akan su a cikin tafsirin mu ba wai kuma zamu dinga cewa na ɗaya yau ba a alqur'ani shi zai dinga ba mu daman muna faɗan su muna hasko su daga ciki abu na farko da muke son za mu mai da hankali a kansa cikin tafsirinmu shine izharu haqiqati tauhidi wa da'wati ilayhi wa muharabati tajsib wannan za mu mai da hankali a kansa haqiqan tauhidi an tauhidi ba tauhidin yan mada ba izharu haqiqati tauhidi ne haqiqan tauhidi kullu ana kira tauhidi tauhidi tauhidi ya kaza kaza la me haƙiƙar tauhidi daga Allah da manzan Allah haƙiƙatu tauhidi wadda'awati ilaihi mu kuma mu kira mutane sawa'un anan za mu rufe ido ko ƴan wasu waye ne masu cewa su ƴan tijjaniya ne suna wasa da tauhidi bulala zai zo kansu fab za mu baje su ba ruwanmu da su waɗanda suke zuwa su ma ba ƴan tijjaniya ba su ce ba ruwansu da tauhidi ko kaza su ma za a baje su a ko kuma tauhidin ka akwai dingishi a cikinsa tauhidi baya karɓar dingishi dole ya tafi da kafafu biyu a miƙe an fahimta izharu haqiqatu tauhid wa da'watu ilayhi sannan na gaba wa muharabatu tajtib ya kan masu jikita Allah Allah yana da idanuwa Allah yana da hannu Allah yana motsi Allah yana tashi kamar tsuntsuwa ya sauka daga nan ya la ilaha illallah anta ja'alta Allah jisman wannan abin zamu yaƙe shi qur'aniyan qur'aniyan to bayan wannan idan kun lura nukudan nan ta farko shi tauhidi gaba ɗaya dukkan annabawan Allah ba su samu saɓani ba akan abautawa Allah shi kadai ba tare da an yi mai tarayya ba duk annabawan Allah kaf su da'awar da suke zuwa rumfar da'awar annabawa gaba ɗaya shine tauhidi amma ka sako ƙasa cikin shari'o'insu sai a samu bambance-bambance amma gaba ɗayansu in ka haɗa su rumfar da awa ba canji shi ne me a ni'budullah ku bauta wa Allah wala tushriku bi kar ayi shirka fahimtu misali zaka samu Allah yana faɗa cikin alqur'ani wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ni'budullah wajtanibu at-taghut wa laqad ba'athna haqiqa mun aiko fi kulli ummatin cikin kowace al'umma yahudawa kiristoci musulmai da wanda ma ba su da kaza dai duk an turo musu annabi an ibudullah hikimar turo annabawa ku bautawa Allah wajtani daguta ku nisanci waɗanda suke dagutu duk wani abin da za a bauta mai ba Allah ba sawa'un gunki ne ko mutum haramun ne wannan shine da'awa annabawa cikin suratul nahl ko sannan Allah tabaraka ta'ala yana faɗa cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa ma arsalna min qablika bir rasulin ba wani annabi da muka aiko kafin ka ya rasulullahi illa nuhi ilayhi face mun yi mai wahayi annahu la ilaha illa ana cewa ubangiji ne ba wani abin bautawa da gaskiya sai Allah fa'budu ku bauta mun inji Allah tabaraka wa ta'ala kaga me dawan annabawa duka akan me kenan akan tauhidi fahimtum haka yana faɗa was'al man arsalna min qablika ko min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu tambayi ya rasulullahi annabawan da suka zo gabaninka wannan yana gwada girman annabi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa ma kusan shekara 600 ne amma kuma Allah ya ce was'al man arsalna min qablika tambaye su wanda muka turo gabaninka to a ina zai gansu ya tambaye su dan a gwada maka akwai hayat barzakhiyya kuma akwai talaki tsakanin annabawan nan tunda suna ganin juna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje Isra'i da Miraji ya wuce kabarin Annabi Musa yace na ganshi kusa da jarrairayi da kuna gurin da yanzu na nuna muku gurin fahimtum sannan kuma yazo ya tsaya a gaban cikin al-Baitul Maqdis ya tsaya yayi ne yayi sallah yana juyawa sai ya ga duk annabawan Allah ga su a bayansa to kaga dan Allah yazo ya ce maka wasu almanir sallah manzo sallami kablika ka tambayi annabawan da muka turo kafin ka to ai ya gansu haka ne sallabihim menene me al'anbiya'u jami'uhum ahya'u lamma atal baital muqaddas ja'u sallabihim wa hum ladayhi wila'u kana al-imam wa kulluhum ma'muma sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wasallam to shine was'al man rasulna min qablika min rusulna aj'alna min dunir rahmatik min dunir rahmani ka tambaye su annabawan da muka turo shin mun sa a bauta wa wani bayan Allah akwai wani Allah bayan Allah ma'ana babu istifham ne amma takriri ana tabbatarwa cewa babu an gane sannan sai na Abu Huraira ya ya faɗo mana wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yana cewa al-anbiya'u ikhwatul li'allati li'allati annabawa ikhwatun yan uwa ne li'allati in an ce al'allat a larafawa a larabci shine mutanen da suke yan uba daya ba uwa ɗaya ba ‘yan uba ɗaya sai ana kiransu al'allat a wanda suke su kuma suna uwa ɗaya su kuma ana kiransu ne al'ayan an gane? na'am 25 da na'am ana kiransu ne al'ayan kun fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annabawa kaman ‘yan uba ne an gane sai ce ummahatuhum shatta iyayensu ne daban-daban amma anan iyaye ana nufin shari'o'insu daban-daban kar ka ɗauka ummahatu na uwa a ana nufin shari'o'i daban-daban amma wa dinuhum wahid shine ne an ibudu Allah wajtanibu tagut fahimtum to shine manzo Allah yake faɗa a cikin wannan hadisin sannan daga ciki kamar yadda na gaya muku akwai abin da ya shafi muharabatu tauhid tajsim ya kan tajsim mutum zaka ji yana kira zuwa ga tauhidi amma kuma zaka je ka ga yana ruguje tauhidin ta hanyar yin shirka ko ba za a ce shirka ba iyadan billahi amma dai hanyar jikkita Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannaye haƙiƙatan irin namu haka suke faɗa haza la yajuz haza yusamma tajsim wannan jikkita Allah ne laisa kamislihi shay wa huwa sabil basir wato wasu daga cikin sahabbai kafin su musulunta suna tambayan annabi lokacin suna kafirci suna tambayan annabi shin Allah nan naka daga zinare aka yi shi daga itace tunda su suna zuwa su je su ga hubal da lata da uzza su tsaya ya hubal ai mai sujada haka ne hubal din nan an kera shi da itace wani an kera shi daga zinare su allantaka a gurin su su ga gunki a gaban su sai suke tambayan annabi allan da kake kira a kansa kan wani irin allah ne da itace da zinare da me aka yi shi sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad qul ka ce musu huwallahu huwa din nan anan shine ne ya lirabin sa yake wannan mayaki gana zaro ido kul huwa kul huwa huwa din nan ne irabin sa huwa anan suna kiransa damirul sha'an damirul hikaya damirul qissa haka suke kiransa an gane yawwa kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kufuwan malam ba wani abu da zaka dauka ka kwatanta shi da Allah sannan Allah yana faɗa mana irin wannan su ayoyi hal ta'lamu lahu samiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun duk yanda zaka sifanta Allah ba haka Allah yake ba to dai a takaice za mu yi kira zuwa ga hakikanin tauhidi masu duban wani su ce wani Allah ne kowaye kai ka kalli wani shehi ka ce ma shehin Allah ka zama arni sai in ka tuba sai dai dama in kai arni ne baka shigo musulunci ba ka dauka shi ne Allah to wannan kuma in ka shigo aka maka bayani sai ka fita daga arnanci amma in ka shigo kuma ka kalli wani shehi ka ce masa arni sunan ka arni ka fita ta yadda ka shigo fahimto wannan shine magana ta gaskiya an gane sannan masu zuwa su ba Allah yana da kaza Allah su mai da Allah jiki Allah ya zauna akan al'arshi yana kikiu kikiu kikiu ka tafi akan wannan ka mutu kai ma ba za ka da Allah daidai ba fahimto to wannan duka yana daga cikin muharabatul tauhidi za mu yaƙe su abu na biyu wanda za mu kira a kansa a gurguje shine wujubu tamassuki bil qur'an wal amali bihi wajibcin ruku da alqur'ani da yin aiki da alkur'ani an gane ka yi riko da alkur'ani ka yi aiki da shi saboda Allah yana gaya mana inna hadal qur'an ya di lillati hiya aqwam ba amma kira zuwa na na coge ba fa an gane kaga ga wanda suke zuwa muna kira zuwa ga alkur'ani sai ka zo sai ka ga ba abin da aka baka na kuma alkur'ani an kira ka ne dan a hada ka da wasu mutane to ba wannan muke nufi ba a hakikanin qur'anin mu muke nufi fahimtum shine inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ko qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa alqur'ani shiriya ne kuma waraka ne ga waɗanda suka yi imani da shi fahimtum sannan wa uhiya ilayya hadal qur'an li unzirakum bihi wa man balag fahimtum an yi annabi dole ne a rike da wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun haka ne ko to duka dai gashi wannan zami zami zami bayani akan sa manzo Allah yana faɗa taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ko kitaballahi wa itrati manzo Allah yace na bar muku alqur'ani da iyalan gidana in kun rike ba za ku bata ba wannan yana daga cikin abu na biyu da zamu yi bayani a cikin tafsiran mu insha Allah abu na uku wanda zamu mai da hankali akan sa a cikin tafsiran mu shine wujubu tamassuk bi sunnal muhammadiyya wa tabriyatiha min aidil mutanatti'ina wa ashabid da'awa al fariga yawa wujubu tamassuki wajibcin ruko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabriyatiha sannan mu kwato ta min aidil mutanaddiina daga hannayen malam yan shigo na iya wagiluna masu haure katanga su faɗo mu wani ahli sunna la za mu kwato ta daga hannun wannan mutanen min ashabi da'awal fariga kawai da'awa sai dai sunna sunna sunna sunna amma ka zo ka ce ban sunna daya babu ba zai iya gaya maka ba wata sunna kake yi kafin ka ba a yin ta a kasan mu ba zai iya gaya maka ba amma suna kiran kansu ahli sunna suna kiran wasu yan bidiya to za mu wafto ta daga hannunsu ba za mu bar abin ya tafaka ba kuma a cikin wajibcin nan dole a rike saboda Allah yana gaya mana cewa fala wa rabbika la yu'minuna kaji malam wani magana fa ba an cire maka lasisin imani hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahu sai ka sai kun yadda da an wato sai an sa annabi a tsakani duk abin da za ku yi me manzo Allah ya ce sannan kuma annabi ya faɗa sun malaye jidu fi an fusuhin harajan karka ji ɗar a zuciyanka annabi yana faɗa ka karɓa kawai sannan kuma min ma kadaita na abin da annabi ya kunta wa yusallimu taslima ku zube kawai ku ce mun mika kai in annabi ya faɗa ba a ja a gane to ai ni ban yanzu a ce la wa yusallimu taslima wannan shine hakikanin ittibai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sannan ubangiji yana faɗa mana falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kullun waɗanda suke saba umarnin annabi saboda wata fitina za ta iya samun su ko wani azaba mai radadi zai zo ya same su Allah yana faɗa kulin kuntum tuhibbuna Allah in kun ce kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni in ji annabi Muhammadu in kun bi ni yuhibbukumullah Allah zai so ku yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne to mallin shahada nan wannan ayar za ku ga ta fara da walin kuntum sai aka ce tuhibbuna Allah kuna san Allah sai aka ce me fattabi'uni ku bi ni mutaba a tsakiya sannan me natija yuhibbukum kun ga ayat ce ta sa muhabba muhabba mutaba a tsakiya fahimtum ma'anan cewan al-asas abin da yake na wajibi na asas na farko karga ka ce bin annabi bin annabi amma kuma duk girman annabi ka ruguje a'a abu na farko me yake so kai ka fara me ka fara son annabi da son Allah idan ka yi wannan idan ka yi wannan sai kuma ka yi ne sai ka bi annabi bayan ka bi manzo Allah sannan shi kuma Allah ya so ka fahimtu to wannan shine ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila muhall shahid atiiu Allah ku bi Allah wa atiiu ar-rasul ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yuti rasula faqad ata Allah wanda duk ya bi annabi Muhammadu Allah ya bi Allahu akbar a ce can ayat da Allah ya ce kulin kuntum tibuna Allah in kuna sa Allah fattabiuni to in kaso Allah wa kaso annabi Muhammadu kaman nan yanda in ka bi in ka bi annabi Muhammadu wa ka bi Allah ka bi tabaraka wa ta'ala manzo Allah yana faɗa hadisin Abu Huraira yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba al'ummata duk za su shiga aljanna sai wanda yake aka tambaya aka ce ya rasulullahi waye zai ki shiga aljanna manzo Allah ya ce man ada'ani da khalal janna wanda ya bi ni ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya ki bi na kuma to ya ki shiga aljanna ku duba rahmata annabi muqabilin man ada man ada'ani da khalal jannata wanda ya bi ni ya shiga aljanna wa man asani fa da sai a ce da kalan nara annabi sai ya ce da kalan nara sai ya ce faqad aba ya ki ya shiga aljanna amma wata kila din za a iya jawo ramar Allah kuma ta jawo shi ta sai shi fahimtu to wannan shine haka manzo Allah yake faɗa a hadisin Sayyidina Anas bin Malik wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar fa marar riba an sunnati fa laysa minni ko yawa to sannan kuma kamar yadda na gaya muku cewa yana daga cikin bin annabi na farko alaihi salatu wasalam farko karka zo kana ta kullun abu annabi abu Allah abu annabi na'am sallallahu alaihi wasallam amma abu na farko ka so shi saboda sharadi wannan abu ne ka'ida ce musallam baka bin abin da baka so ko kana bi kawai kana zuwa sai ka fita bakin titi kawai sai ka ci karo da wata budurwa ta maka kyau yarhamukumullah ta maka kyau kawai sai kai ta binta dagwas dagwas dagwas dagwas kana binta kana shiga gidansu ka je zaka saka kai sai baban ta fito malam daga ina kai kuma sai ka ce wallahi na biyo wannan baiwar Allah da ta shiga nan gidan ne sai ya ce me alakan ka da ita ka biyo ta santa kake yi sai ka ce wallahi ni ba na santa biyo ta kawai nayi ya kake ganin zai dauke ka abinda ke yaushe kika kawo mun mara hankali saboda mutum ka'ida baya bin abu sai in yana sai shi wazi haza kaman ko yanzu kuma zaka ga akwai bin da zaka yi dole in kai bin kuma zaka ga ba soyayya misali kana tafiya yanzu a motar ka ko a mashin ɗinka kawai sai road safety ko yan road safety kawai sai ko yan sanda suka kama ka suka cire mukullin motar ka ko mukullin babur ɗinka suka karbi takardun mota yana karba kawai sai ya kama tafiya me za ka yi tsaya kallon sa za ka yi bin sa za ka yi amma da ka bi shi soyayya ne yasa ka bi shi biyayya ce ta sa ka bi shi an gane to shi annabi in za ka bi shi sharaɗin bin na farko ka so shi sai yasa soyayyar annabi gaba take da mutabar annabi musamman an samu wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhu wanda zaka samu soyayya suke da shi ɗari bisa ɗari amma kuma cikin mutaba'a su akwai na kasu ba ta irin sauran yan uwansu ba an gane kamar yanzu misali wani sabon da ya je sha giya ana zuwa kawai aka je sabai suna annabi yana kai kullun zaka sha giya zaka sai wasu sabai suka dauki takalmi suna dukan sa annabi da ya ga suna ta mai baki mutumin banza kai annabi ya ce la takunu aunan lishaytani ala akhikum kar ku zamanto mataimakan shedan akan dan uwanku fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah yana son annabi gani to amma dai wannan ba ana cewa fa kar ka yi biyayya ba biyayya ka rike ta kankan in baka bi ba mala akwai matsala an gane amma na farko kai kuma in kace ka bi ba soyayya kai aikin banza fahimtu wannan shine ya kamata a fahimci wannan ka'ida ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu kana saba wa Allah kana ce kuma kana son shi hadha la amri fil qiyas shani'u wannan a tunani na abu ne mummuna law kana hubbuka sadiqan da sanka da Allah da manzo Allah gaskiya ne la ta wuda ka ba Allah da annabi domin me innal muhibba liman yuhibbu muti'u mutum yana son abubin sa yake haka ne to amma akwai zaka ga suna kawo wannan baitin an samu wani bawan Allah shi ma sai ya ce musu to mun yadda da wannan baitin amma mu ma ga namu an gane tahawal ilaha kace kana son Allah wa anta tubghidu hibbahu kuma kana kin masoyin Allah shine Annabi Muhammadu alhibbu masoyi ba alhubbu ba bi kasril ha'i alhibbu masoyi ko wa ha inna hadha alhibba ghaibu ilahi na inji Shehu Ibrahim eh to yace tahawal ilaha kana san Allah wa anta tubghidu hibbahu kana kin masoyin Allah kuma Annabi Muhammadu hadha la amri fil qiyas ma'ib ni ma wannan a tunani na abun aibatawa ne law kana hubbuka sadiqan la hawaitahu da san da kake wa Allah da gaske ne la hawaitahu da kaso annabi Muhammadu domin me innan nabiyya la fil fuadi habibu manzo Allah ai masoyin dukkan zuciya ne fahimtum aha to wannan baitin yana yana tafiya da wancan ku in ka jawo wancan mun yadda kai ma ga wannan mun jawo ka yadda a so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu na hudu a gurguje shine abin da kila zamu mai da hankali akan tafsirin mu shine ad-da'watu ila lafish ila lafish shamli wa nabzil furqati min sufufil muslimina kira na cewa a hada kai tsakanin musulmai a wurgar da abin da yake jawo rabbi rabe rabe ka iyar da aqidarka da abin da ka fahimta in iyar da nawa da abin da na fahimta ba sharadi bane sai nayi izalanci ba sharadi bane sai kai dariƙa amma za mu so juna mu girmama juna saboda in ka lura zaka ga ka yadda da la ilaha illallah na yadda da ita ka yadda da rukunan musulunci na yadda da shi salloli biyar na yadda da shi kana yi komai abubuwan nan da aka kawo arkanul islami arkanul imani na dan dariƙa da na wanda ba dan dariƙa ba daban ne duk ɗaya ne to amma abin da ake faɗa ake cewa ai uzuri ana yin uzuri da ake cewa mai wa juna uzuri akan abin da ya shafi waɗansu abubuwa ba wai akan asasiyat bane misali za ka iya zuwa ko wani abin da na fahimci haka ina da madogara kai kuma ka fahimci wani abu daban kana da wata madogara ka rike naka rike nawa amma misali yau da zan zo in ce maka wallahi sallan azhar na mai da ita raka'a biyar kuma dole sai an yi haka wannan zai yi dole ka min raddi saboda na taba asasi amma abin da ina da malamai da suka yi ijtihadi akai kai ma kana da malamai da suka yi ijtihadi akai to kuskure ne kawai ka zo kawai ka ce dole sai na sauka a doran nawa na koma doran naka kuma kai shikenan identity a gurinka kawai ya gemu na ya wando na haza la yajuz to ya kamata musulmi mu dawo da hankalin mu jikin mu mu mu mu hada kai an gane ko saboda ubangiji tabaraka wata'ala yana faɗa inna zi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu an gane sannan yana faɗa ya ayyuhar rusul ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna zi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun ko sannan za ku samu Allah yana faɗa a a innamal mu'minuna ikhwa musulmai dukkan mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina akawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sannan kuma cewan huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim ma'ana ku bar surutun da kuke yi sannan ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa wala tam allazina amanu wala tamutunna illa wa antum muslimun ko wato kar ku yadda kul kuka sake sai ku mutu sai kuna musulmai Allah ya sa mu mutu muna musulmai wa tasimu bi hablillahi jami'an gaba ɗayan ku ku yi riko da igiyar Allah shine alqur'ani an gane ku yi riko da igiyar Allah shine alqur'ani wala tafarraqu kar ku rarraba wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz kuntum ada lokacin da kuke wato abokan gaba fa allafa baina qulubikum Allah ya dinke tsakanin zukatanku fa asbatun bi ni'matihi ikhwana ni'imar musulunci da Allah ya muku ta sa kuka zaman to yar uwan uwan juna ta yanda mutum zai iya zaben dan uwansa musulmi akan dan uwansa na jini zai iya zaben ɗansa zai iya zaben dan uwansa musulmi akan babansa akan mamansa duk wanda ya faru a tsakanin sahabban annabi wa kuntum ala shafa furatin minan nari dab kuke ku fada wuta ko fa an kaza kun minha kazalika yubayyinu Allahu lakum layati la'allakum tahtadu to wannan adda'watu ila lafi shamli kenan abu na biyar a gurguje shine at-tanbihu ala ma yu'ani bihi shab wa shabat min al-ihdat al-akhlaqi wannan bazan tsawaita magana a wajen na sani wato nace na'am التنبيه على ما يعاني به الشاب والشابات من الانهداد الاخلاقي matsalar da muke fama da shi wanda shi ma cikin tafsirin mu zamu mai da hankali akai abinda da yawa daga cikin yan uwan mu samari ko da kuma yan matan gari suke fama da shi na rugujewan abin nan na rugujewan halaye malam sai ka ga mutum dandan cikin ku ai ba mai balatoli ko to irin wannan kaga mutum ya fero wani aski ko ya sa waɗansu abubuwa dai wanda za mu zo mu yi bayanin su wanda alkur'ani ya yaki wannan abun to shi ma a cikin wannan tafsirin insha Allah za mu yi bayani sannan bayan na bangaren maza kenan sannan za mu zo mu yi bayani akan bangaren abin da ya shafi mata musamman yanzu abubuwan da yake faruwa a social media sun mai da ita gurin tallan wato hajar da shedan ya kada wa karaurawa musamman na jikinsu da irin suturar da suke sawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya tsine wa mata masu yin irin waɗannan da zamu zo mu yi bayani saboda mai ta iya ha uzunin wayiya kar ya zamana kawai ana tafiya shi ma in bayani ya biyo a cikin tafsiri insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi bayani saboda ba mace kawai ta sa tufafi na tsiraici ta fita ba manzo Allah abin da yake faɗa cewa izas ta'atharatil mar'atu mace ta sa turare famarrat alal qaumi ta zo ta shige gaban mutane li yajidu rihaha dan su ji kanshin turaren da ta sa fahiya kaza wa kaza haka ne ruwayan ya faɗa ya kasa faɗo kalmomin da manzo Allah ya faɗa ƙala sai ya ce ƙaulan shadidan annabi ya faɗi magana mai kaushi akan wannan irin mutanen so don haka da Allah yana da kyau lallai da samari da yan mata kowa ya kyautata shiga a kyautata yin mu'amala waɗannan ni'imomi da Allah ya mana na social media da sauransu mutum ya amfani da su ta hanyar da suka dace kada ya amfani da abin da zai zamanto yana ya musulunci yana yakan abin shi kuma yana tallan abin kamar yana cin karo yana kishiyantar musulunci kenan manzo Allah ya faɗa daga cikin mata akwai sifofin da ya bayar wanda zaka gansu manzo Allah ya faɗa kasiyatun ariyatun malam zaka gansu ga sutura sun sa amma kuma kai ka san tsirara suke to wannan abin duk ana gani ko ba a yi to wannan abin duk muna roƙon Allah ya mana maganin sa abu na shida wanda za mu yi magana a cikin sa akan tafsirin mu shine abin da ya shafi tafkik alhayati zawjiyya wal usariyya wa ilajihi wa ilajihu ala wajhati nazar al-islam matsalar da ake samu na yawan mutuwan aure duk da dai mafi aksarin ku anan gwagware ne baya gine kawai ya aure a gane tafkik al'usarar zaujiya ya ake samun matsaloli na yawan mace-macen aure na yawan family kaga yara sun tashi malam yanzu waɗannan in ka fita lokacin da in kana so kaga wani abu ka gane muna da matsala a zuwa ce maka ana wani rally a gari kai ko da na yan siyasa ko ta maulidi ne kaga yadda waɗansu yara za su din faru ta yadda kai ka wannan gaba ɗaya suna buƙatar a saita su da tarbiyya to me ya faru auren da ya samu matsala iyayen ne ba su iya tarbiyya ba to irin waɗannan abubuwan duka za a yi magana a kansu insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah ya faɗa auren nan ba yayi shi haka kawai bane wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku mata daga gare ku saboda ku samu nutsuwa tare da waɗannan mata matayen waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sa soyayya da rahama a tsakanin namiji da mace inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun za mu yi bayani akan wannan insha Allah abu na bakwai a gurguje ma yajibu ala almuslimin najeriya ay yakuma bihi lidifai an ardihi matsalan da musulman najeriya muke ciki me ya kamata kai dan ka kare mutuncin ka ka kare mutuncin yan uwanka musulmai da iyayenka da sauran mutane dai me ya kamata kai shi ma wannan zamu zo mu bayani akai insha Allah tabaraka ta'ala mas'ala ta takwas wanda zamu yi bayani ahammiyatul intikhab ladal muslimin najeri muhimmancin zabe har shi a cikin tafsiri zamu an gane muhimmancin zaɓe kwarai da gaske ka san wai me she yake faɗa ƙuri'ar ka wuƙarka ko ka yanka ka yawa ka bawa mai yanka maka ko wanda zai yanka ka to yanzu a cikin kunan ku ɗaga min hannu wa yake da katin zaɓe ya na ga haka to hadhihi mushkila yana da kyau ku fahimci wani abu ba muna gaba da kowane bangare ba ba muna cewa wai wannan bangaren musulmi mu Allah bai jarrabe mu da wannan bangarancin ba amma su waɗanda za mu yi magana a kansu suna yi ma'ana bangaren wasu ƙasashe bangaren wasu state a Najeriya waɗanda ba musulmai ba yanzu sun tasar ma abin da suke shi ne suna ta sa mutanen su suna ta yin rijista suna samar da katin zaɓe saboda suna son su canza gwamnati to amma abin da yake jawo musu cikas shine mu musamman 'yan arewa musulmai muna da yawan jama'a to amma sai suka samu wata fursa guda ɗaya fursar da suka samu shine sai suka samu ga yawa amma kuma ka shiga ƙauyuka duk ba su da katin zaɓe a cikin birnin ma duk mafi yawanci ba da katin zaɓe to don haka kaga in ba mu da katin zaɓe in an zo zaɓe baka da kati ya za ka yi za ka yi zaɓe ba za ka yi zaɓe ba to su kuma yanzu sai suka sa mutanen su birni da ƙauye kowa yana ta zaɓe zaɓe zaɓe zaɓe ta yanda in an zo za a ce ga yawan mu amma su kuma sai a ga a hukumance da ka'idance su suka fi yawa sannan su za su kafa gwamnati su za su tsara abin da suke so ta yadda in sun dora mutum in ka zo ma za ka yi complain za su ce dama ai baka zaɓe mu ba to interview wannan abin yana da matukar muhimmanci na ji professor Ibrahim Magari yayi wannan maganan a tafsirinsa cewa lallai dukkan wannan abin yana da muhimmanci kowa ya je ya yi domin waɗannan shugabanni waɗanda suke yanka mu mu samu yanzu mu yi kokari mu kwace daga hannunsu mu ba waɗanda za su yanka mana ba za su yanka mu ba fahimtum to insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da zamu magana akai insha Allah abu na tara daga kusan ƙarshe shine masaibuna zambuman wai wanda shi man Allah da zamu bayani akan sa musibin nan da muke ciki boko haram kidnapping ha sata wannan ana ga muku manya-manya ne rashin wuta rashin ruwa rashin tsaro rashin kyan duk musibar da kake ciki talauci tsadan abinci laifin waye laifin laifin ka ne ko laifin waye to z- laifin waye to abin da yake akwai ka'ida in fa za a duba alqur'ani alqur'ani za a duba sunnar manzo Allah za su gaya maka laifin waye an gane ku saboda Allah yana faɗa laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi may ya'mal su'an may ya'mal su'an duk wanda yayi wani mummunan aiki to bincike kanka me nake yi me kake yi yujzani za a maka saka za a saka maka da shi ba kuma sakamako yanda mutanen mu suke tafiya kullun cewan sakamako zai zo a lahira yana shiga kabari sai kaga kaman ba aka mutu ba shi ma ba su ake wallahi kiyaye mu a'a tun anan duniya ma za ka fara dandana an gane sannan kuma Allah yana faɗa fa mai yamal miskala zarratin khairan fa mai yamal miskala zarratin sharran ya rahu kaɗan ɗin alkhairi ko kaɗan ɗin sharri in kai zaka ga natijarsa to mu binciki wannan musibin da muke ciki laifin su waye shi ma insha Allah tabaraka wa ta'ala qur'ani zai zo ya tafassale mana a cikin tafsirin da zamu insha Allah wa ma asabakum min musibatin ba wata musiba da za ta same ku in kaga musiba ta same ku fa bima kasabat aydikum aha kidnapping din nan laifi ne muka yi fa bima kasabat aidikum kai waya afuwan kasir Allah ma yana yafe mana ne fa haka waya afuwan kasir in ji alqur'ani an gane sannan zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas li yudhiqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un alqur'ani malam alqur'ani fasadi ya bayyana a doron kasa to wani irin fasadi ne ba a yi yanzu misali nan garin Bauchi garin musulmai ne amma akwai gurin da zaka je mutum ya cire kuɗin sa ya sayi giya babu akwai gurin da zai je ya yi zina babu akwai gurin da zai je ya banki wiwinsa ko tabarsa babu to kaga ya zarar fasadi fil bari fa bima to wannan abin da kuke ga wannan bala'i fa bima kasabat aidikum an gane saboda abin da hannunku a fa bima kasabat aidin nasi saboda abin da hannunku suka tsuruwirta ne Allah sai kuma ya ce lizika ba'd lizikahum ba'd allazi amilu Allah ya dandana musu kuda akan laifin da suka yi kuma laifi in ta zo shi hukuncin ubangiji baya warewa wannan salihi wannan dalihi hade kwake yi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba iya hade ku duka a bige ku fahimtu Allah ya ce yayi haka ne la'allahum yarji'un to da ka mu gyara halayen mu idan mun gyara insha Allah tabaraka wa ta'ala muna kyautata zaton Allah zai yafe mana akwai wani dogon hadisi wanda a gurguje wanda hadisin wato Abdullahi bin Umar ne wanda Ibn Majah ya fitar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da mutanen Lansaru mutanen Madina kenan ko manzo Allah ya ce yana tare da mutanen Muhajirun mutanen Makka manzo Allah ya ce ya masharal muhajirin ya ku mutanen makka wannan ana wanda muka yi hijira tare da su ko ya ce hamsun abu biyar izabtulitun bihin idan kuka ga Allah ya jarrabe ku da shi wa a'udhu billahi an tudrikuhun ina nema muku tsarin Allah kar Allah ya sa wannan abin ya riske ku manzo Allah ya ce abu na farko lam tazhadil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un ba yanda za a yi wani alfasha ya bayyana cikin mutane har su zamanto suna bayyana wannan alfashan face sai ya zama na wasu cututtuka sun zo sun yada cikin su ba na tsammani da dai na san ana zazzabi amma wasu malaria typhoid hawan jini ciwon siga sida su ciwon koda ciwon hanta sabuwa latest kuma 2019 covid-19 latest one an gane suna nan corona to wannan abin da annabi yake faɗa ya ce in dai alfasha ya bayyana cikin ku to kun yi ta ganin cututtuka kenan iri iri an gane wal auja malam da annoba iri iri allati lam takut lam takum mazat fi aslafi magabatan su na da ba su dauke da irin wannan cutocin allazina mazau manzo Allah ya ce na gaba walam yanqu walam yanqusul mikyala wal mizan ba za su tauye ma'auni da mudu ba inji annabi illa ukhizu bis sinin face sai an jarrabe su da rashin ruwa kaga ana ta fita Allah ka ba mu ruwa saboda me eh fari an gane shine face sai an jarrabe su da rashin ruwa fari kenan saboda me sun rage ma'auni in ka je gidan mai sai a hura maka iska ka sa na dubu ɗaya sai a hura maka iskan ɗari uku ya sa ma min ɗari bakwai manzo Allah kai fada in ka je wajen masu awu lotsa kwana an lotsa shi ya ce ko kuma ya ka in zai sa sai ya tattare da yatsunsa sun dara wani guri sai mudu daya mudu biyu in mudu goma ne sai ya sa maka mudu takwas ya ci biyu an gane wailul lil mutaffifin idza ihtalu ala an-nas awwazanuhum yasirun fahimtum to wannan shine manzo Allah ya fada in kun yi haka Allah zai jarrabe ku da wani irin musiba na rashin ruwa wa shiddatul mauna malam da tsananin babu kai malam mulkin baharin nan ana dan ni a cikin sa to gaskiya ne ana dan ni kuma ba muna tsarkake shi ba mun san bai mana abin da yake zai yi ba ya kware mu matukar kwara kuma muna roƙo Allah ya shirye shi in ba zai shirye ba muna jan Allah ya isa an gane to wannan shi ma da laifin mu an gane ko sannan manzo Allah ya ce bayan ma wa shiddatul mu'una din ku ji wani abun mamaki manzo Allah sai ya ce wa jawri sultani alaihi zaluncin shugabanni Allah ya to kaga a dai duniya ni dai yanzu duk duniya ban ga azzaliman shugabanni irin shugabannin shugabannin Najeriya ba kaf inda wata ƙasa kwaya ɗaya da ake zalunci irin Najeriya a dai ni dai yanzu a sani na ni ban sani ba kwanan nan muka da daga Saudiya nake wani mamaki billahi allazi la ilaha illa huwa dirran da muka fita shan ruwa dirran da muka fita shan ruwa zamu tafi masallacin Annabi ko masallacin mu abinda zai baka mamaki in kaga yanda ake watan deniyar tanderin kaji ana zuba su a bola wallahi kawai sai in ji tausayin 'yan Najeriya ina zan iya yin dakonsu in zo 'yan Najeriya da shi su ci wallahi abinci malam can ba matsalar su bane wuta kuwa a ƙasar Saudiya wuta kadai da yake cikin masallacin harami na Makka iya masallacin harami na Makka ba fa ƙasar Saudiya ba sai da ya ninka wutan Najeriya kusan su uku dan ana maganan megawa dubu goma sha ne Najeriya kuma dubu uku ne iya haramin Makka kawai wutansa ya hutan Najeriya karan kaf ya ninka wutan Najeriya su uku duk yanda zaka tafi kana cikin abin da Balarabe yake cewa mukayyaf AC malam lafiya lau gida AC mota AC komai AC office ɗinka AC Allah sarki dan Najeriya to ku ku duba me kuka yi wa Allah me muka yi wa Allah nake nake har ni har ni kun fahimce ni me muka yi wa Allah Allah ya yafe mana albarka annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce walam yamna'u zakata amwalihim mutane ba za su hana zakkan mun zo na goma ma walam yamna'u zakata amwalihim mutane ba za su hana zakkan dukiyoyin su ba illa munqul qatara min as-sama'i face sai an hana su dugu sai an hana su dugu na ruwa daga sama wa ya taba karban zakka cikin ku ba za a ce ba masu yi ba amma dai Allah ya yafe mana manzo Allah ya ce kai walaulal baha'i lam yunqaru da ba dan dabbobi ba ma da ba za a muku ruwa ba ashe kaga albarkacin dabbobi muke ci Allah yake mana ruwa ruwan da muka samu yanzu din nan albarkacin dabbobi ne da ba dan su ba ba za ka samu ba in jiwa an ji annabi alaihi salatu wassalam kaga ashe ana cin albarkan masu albarka ana cin hatta dabbobi amma za ka ga wani ya fito ai wa wani bai da albarka Allahu akbar ga annabi yana faɗa da ba dan dabba ba da ba a maka ruwa ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce walam yanqudu ahadallahi ko wa hada rasulihi ba za su taba warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzansa ba illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihi face sai Allah ya kawo wani makiyi da zai dora wannan makiyin a kansu kana musulmi amma kaga komai naka magin gidanka ma turawa ne suke maka baka sani ba da man alade aka yi da me kai dai ka ci ana sa maka ajino sai a sa maka bawar rake a bawar raken ne da gaske ko Allahu a'lam ma dai ka ci an gane yace fa aka zo ba da ma fi aidihim kuma su zo suna kwashe abin da yake hannunsu dukiyoyin kasashen musulmai tura su shigo suna ta kwashewa yace wa malam ta kuma a'immatuhum bi kitabillahi matukar shugabannin su ba su yi hukunci da littafin Allah ba an gane wa yatakhayyaru mimma anzalallahu ba su zaba abin da Allah ya saukar ba illa ja'alallahu ba'sahum bainahum face sai Allah ya sa fitina da bala'i a tsakaninsu yanzu su waye suke kidnapping din mu bayan uwan mu bane suna cewa su musulmai ne haka suke cewa ta duk wannan abubuwan shi ya jawo don haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata abu na ƙarshe wanda da shine miskul khitami insha Allah tabaraka wa ta'ala shine ahammiyatu du'a war rujuu ila Allah wa khassatan inda faqad al-amali wal hawl duk wannan musibar da ake ciki me kai na komawa gurin Allah tabaraka wa ta'ala qul ma ya rabbi yaushe kake addu'a ka taba ka dinga addu'a kullum malam in ji wani ma- wani mai addu'a yace ko Allah in sun fito ka sa kar mu fito in mun fito ka sa kar su fito da sauran wannan mauna da ake ciki na shidda kara sake wai za su halaka ibadi anni fa inni qari ujibu da'watad da'i zadani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum la'allahum yarshudun sannan Allah yana faɗa amman yujibul mutarra wa yake amsa wanda ya kai matuƙa to yanzu muna cikin halin ittirari na rashin tsaro to Allah shine kadai zai iya fidda mu iza da wa yakshifu suwa wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tazakkaru suratul naml wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji yace ku roke ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai suna ganin ba su kai su roki Allah ba sai dukuluna jahannama dakhirina ko sannan ga sayyidina Nu'man ibn Bashir ya karbo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa addu'a huwa ibada addu'a ita ce ainihin ibada sai ya karanta wannan ayan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kamar yanda al-Imam Ahmad ya rawaito ko to ga wani hadisi mai ban mamaki don ku gane muhimmancin addu'a kar ya zamana kana da wata bukata a gurin Allah ya zamana ka raina bukata kana ganin Allah tabaraka wa ta'ala bai kai wannan bukata ya karama ce ba sai na roki Allah ba annabi dai gwada maka muhimmancin addu'a a hadisin sayyidina Anas wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce li yas'al ahadukum rabbahu duk wanda ɗayan ku in zai roƙo ya roki ubangijinsa hajatahu kullaha bukatunta gaba ɗaya ka gaya wa Allah hatta yas'ala shi sa'a na anhi izan kada hancin takalmin kama in ya yanke ka roki Allah ya baka wani hancin takalmi wannan yana gwada maka Allah yana son ku dinga roƙonsa kullum to mu yi ta addu'a musamman a wannan wata cikin dare kasan mu Allah ya bata zaman lafiya shugabannin mu Allah ya gyara mana su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya faɗa ya ce inna Allah hayyun Allah yana da matukar jin kunya karimun Allah kuma karimi ne yastahayi Allah yana jin kunya idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadahu idan mutum ya daga hannunsa ya mika wa Allah ayyaruddahu ma sifran kha'ibataini Allah ya maida hannunsa nan ba tare da an baka ba an gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa sannan kuma hadisi na ƙarshe wanda hadisi al-Imam Hakim ne fitar hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuguni a wato la yuguni hazarun min qadarin kar ka dauka taka tsantsan dinka zai iya kiyaye ka daga kaddarar Allah ta same ka manzo Allah ya ce wa du'a yanfa'u min ma nazala wa min ma lam yanzal addu'a yana taimakon mumini akan abin da ya same shi ya sauka mishi da abin da ma bai sauka mishi ba in abu kana cikin bala'i roki Allah zai yayi maka in bala'in ma bai zo ya same ka ba roki Allah ba zai zo ya same ka ba wa innal bala'a la yanzilu bala'i yana iya sauka faye talakahu du'a sai a samu malam addu'a ya ji yayi banga banga ya tare shi bala'i ne ya din faro ka gadan gadan amma addu'a sai ya kawar da shi da haka muna roƙon Allah Allah ya dacar da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sune abu goma da idan insha Allah tabaraka wa ta'ala gobe za mu fara da tafsirin suratul fatiha to in muna cikin yi bayanai za su kawo mu dinga tsintan abu daya daya a cikin waɗannan abu guda goma din abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih al-Khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim salatan ta'arifuna biha iyyah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah